to kaga wannan kenan dan kunne sarƙar wuya warwaro waɗannan da abun wuya karka sake matarka ta saya duk a kanka iki kai namiji idan kana da kuɗi in ma aikin lebura kake lalle ne in za ka riƙe matar sai ka yi mata wannan sannan ka so mata lallan kunshi wannan na ƙarewa kana ka mata wannan abin da ya kama daga ɗan kwali rigar nono zani siket ɗin nan duros ɗin nan har safa har takalmi ba abin da matarka za ta saya da kwabanta yoina take da kuɗi me za ta sayar ta samu in ka ce ta sayo wani abu ai ka ce je kiki zina kenan jama'a kun ji yanda ake rike aure a ji daɗinsa kar kullum ana ta mata su bi aure kuna munna kuna ta ai sun ƙi ne su ne da laifi ku ne iyayen laifin wanda ba shi da shi ai dole in nema Allah shirye mu kaji mata ba ta shawara da wani sai da mijinta kawai kaji wannan balkisa ita abin da aka kawo takardan ta ga abin ya ba ta tsoro da tara manyan maza don sun fi hankali ya ta ce to lamari ba yana gare ku ku bani dukkan abin da kuka bani shi zan yi shawarar da kuka gaya min da ita zan yarda ma kuntu qadiatan amra ni ban zamo wacce zan yanke wani lamari na shawara ba hatta ta yadu ni sai kun tarin gaya muku abin da kuka faɗa da shi zan aiki kuma in ji mal'isa sai suka ce me قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد
to
والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين su waɗannan manyan fadawa nata sai suka ce nanu ulu quwwatin mu ma abota ƙarfi ne wa ulu basin shadidin mu ba abota yakin gaske ne kuma in ji ministocin nan fa suka ce kin san mu da ƙarfi ba mu da dama a wajen ƙarfi kin san mu da tsananin yaƙi ba tsoro ba ja da baya abinda za mu gaya mu kiranki daɗe amma kuma duk da ƙarfin yaƙinmu duk da rashin tsoronmu ba za mu ce ga abin da za mu yi ba wal amru ilaiki lamari kuma ya koma gare ki sai abin da ke gaya mana to tun da lamari ya koma gun mace kuma ga maza sun ce sai abin da ta ce ai lamari kuma ya lalace Eh? ba shi yasa ba yanzu ka ga lamari ya lalace maza sun zama mata ne masu iko yanzu sai ka ga mai gida ya fito ga, ga- ga- ga riga mai kyau ga wando mai kyau mala cikakken mutum amma iyakacinsa kofar gida da ya shiga cikin gida ba yi da magana wani ma ko matar ta yaji in ka je biko sai ya ce a yi maka magana da uwar uwar wa za a yi magana da ita ita, ita, ta- ita take da ikon yar mace ma yaushe za ta san an zo bikon yarta ai ba za ta sani ba matar kirki mijin kirki masu auren kirki wallahi yarta in ta fushi mijin ba ya gaya wa matar cewa ma an zo bikon wanci idan masu biko suka zo suka gaishe shi suka ce wance ta taho gida amma Allah ya bada hakuri Allah ya bada hakuri abinda za su faɗa kenan su kawai kar su ce ai kaza kaza aka yi a'a me biko baya ca ga abinda aka yi in ya zo sai ya ce na tafi gu kaza ne sai na zo ban samu wance ba amma na biyo bayanta baba Allah ya bada hakuri Allah ya bada hakuri abinda zai faɗa kenan shi kuma miji wannan uban ba zai shiga ya tsare yarinya da ta zo me aka yi miki ta lissafa ina ruwanka idan da daɗi daɗi ake ai uwarta tana nan a gidanka daɗi kake sha yanda ka san halin uwar to haka halin yar yake Eh? idan dama ya zo mijin ya ba da haƙuri sai ka shiga ka ce da wannan uwar yar sai ka ce mata wance ta ce na'am ga mijin wance ya zo amma maza a shirya a raka ta ɗakinta abinda za ka faɗa kenan ita kuma in mata kirki ce mai ƙaunar ran tashi alƙiyama ta gama zala da idanunta sai ta ce to shi kenan bari mu tashi ni ma zan raka ta da kaina sai ta tashi ba ta tambayar ka kai baka bincika ba ko ku ban yarda ba a ba ruwanta arrijalu qawamun ala nisa'i Allah shine yace maza su ne masu karfi akan mata ba ruwanki uwar ya abinda uba ya ce haka zaki yarda kai kuma uba kar ka zama solobiyo ka ce ai na yi bakin kokari na ka san sha'anin mata yanzu sha'anin mata kai ka haifi yar ka ci da ita ka sha da ita kai ka ci da uwar kake musu komai sannan kai saki ne cece har ka zama kuma sabo tumaki wai kace sha'anin mata yanzu sai a ce dobarin magana da uwar ni kam na yi bakin kokari na kenan to wannan miji lallai ka san baka da mata kuma Allah ya kiyaye mu kaji waɗannan mutane sun kirari sun ce ga su da ƙarfi ga tsananin yaƙi ba gudu ba ja da baya amma sai suka ce kuma lamari gare ta ike wannan matar ita sarkin fanzuri ma za ta amuri ki duba a hankali ki tunani abin duk da kika gaya mana shi zami kenan lamari ya Allah ya ba annabi Sulaiman sa'a yo mace kuma Allahu akbar da aka ji manzo Allah ya ce la iflaha qaumun walla imra'atan umurahu duk mutanen da suka ce mace ita ce shugabansu to ba za su ba za su samu biyan bukata ba har abada ko yanzu ku haka ike in dai ka ji an ce wance ce kwamishina to bakin bangaren da ta rike kuma abu ya lalace balle ya ce an mata wata sarauta babba ai ba magana kuma mace ba ta da aiki duk duniyan nan daga hidimar aure bakin abin da za ta kenan sai in za a yaƙi idan an ga da mijinta za a to in ta je ta rika hidima a gurin dafa abinci da sauransu bakin abin da za ta kenan amma sai aka ce wa iliminta ya kai ta rike kaza ta rike kaza me za ta rike banda ta rike zina yi kenan kuma ta tayi tsigili tsigili da dan da dan tufa kamar arniya ta tafi wai yarka kai ta yi ilimi kuma kana ta munna tana tafi tsirara ta je tsakiyar maza dubu ta tsagale tsagale Allah ya kiyaye mu nasara ya riga ya yi abin da yi kuma ba abin da za a ce to ka gani to sai kuma me
قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نوزلوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يبلون ta tsorata ita wannan sarkin daga ganin wasikar ma ta firgita kaji sun ce kuma sai abin da ta yi ta ce to ni kam in a gani na ne innal muluka kun ga sarakuna idza dakalu qaryatan yayin duk da suka higa cikin gari absaduha za su rugurguje garin gaba daya me takarda irin wannan wanda irbota irbuto takardar nan wallahi inda ya shigo gari kowane gari zai rusa garin bayan ya rushe garin kuma waje aluwa izzata ahliya azillatan duk mutan garin masu daraja ya mai da su wulakantattu wa kazalika aluna waɗannan masu aiko da littafin haka suke yi to
وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجو المرسلون wai ni mursilatun ilayhim bi hadiyatin tace to ni kuma amma yanzu abin da zan yi ba abin da naga ya kamata in ji sarki Balkisa sai in tattara wani abu wanda yake ya isa ya cika ido na kyauta irin na wani mulki in aika musu da shi fanaziratun in na aika kuma in zama mai sauraro bima yarji'ul mursaluna waɗanda na aika da wannan abu menene za a juyo min da amsar aiken ka gani min qabulil hadiyati in saurara in gani sa karɓi wannan kyauta na aika da ita aurar diha ko ku sa dawo da ita su ki karɓa in kana malikan qabilha wannan mai takarda da rubuto min in mai sarauta ne kawai zai karɓi kyautar nan dan sarki komai wadatarsa so yake ka kai mara rashawa ici ka gani da haka wai za ta jarraba ka gani ilimi da daɗi yake ka ganta ba musulmi ba ce amma ta san wanda yake mai sarauta kullum so yake ka bashi in ka bashi ko baka da gaskiya ka samu gaskiya ta ce to in dai mai sarauta ne to zai karbi kyautar au nabiyan lam ya kabalha in ku annabin Allah ne ya rubuto takardar nan duk abin da na bashi ba zai karba ba ka ji ko fa arsalat hidaman zukuran wa inasan alfan bi sawiyati Allahu akbar wato kaji sai ta nemi bayi maza dubu mata dubu bayi ta hada wa kamsu mi'ati lubnatan min zahabi wato aka duba murgine murgine na dinare da aka tura kayan ƙato kayan ƙato sai da aka samu guda 500 ta ce a ɗauka watajen mukallalan bil jawahiri aka nemi kambe irin na sarauta mai tuta a sama wanda aka yi marge za aka daje malam da jauhari jan dinari wa miskan wa ambaran aka samu almiski garwa garwa da turaren ambar garwa garwa wa gairu zalika da wannan irin waɗannan kayan masu mulki malam aka hada Allahu akbar ma rasulin ta hada da ma- jakadanta ta ce a kai wannan bi kitabin da kuma wasiƙa ita ma ta rubuta da wannan kyautar kaji maza bayi dubu matan bayi dubu murginan dinare guda ɗari guda ɗari biyar sannan ga, ga, ga kambe wato mm, wannan wanda suke ɗora a kana sarakuna an daje da yakutu ga kuma gare wani almiski ga gare wani turaren ambar ta aika ta ce a kai wa sulemana fa asara alhuda huda ila sulemana da Sulaimana ya ga wannan abu an soma tafiya sai ya sheƙa da gudu da gudu da gudu ya riga su ya je gaya annabi Sulaimana ka gani fa kabara hul kabara ya ba shi labarin wannan kada ta aiko da Sulaimana fa mara an tudraba lubunata zahabi wal fiddati sai Sulaimana ya ce maza a buga bulo na dinare da arfa a dinga yin bulo bulo wannan bulo na dinare wannan bulo na azurfa maza a ta bugawa kaga ita ta aiko da shi dan a kawo kyauta ya ce to bulan gini ma a yi da dinara ya gwada musu lalle ya- ya ninka su sau dubu a mulki ita nata dinaran ta aiko da shi akan dukiya ne to yanzu ya ce a mai da shi bulo dinare da azurfar ta zo ta ga an yi gini da shi kuma Allahu akbar wa an tubu sada min mawdu'ihi ila tis'ati farasikin midanan kaji wato a dinga gini da dinare da dinare tubalin dinare tu- nan tubalin dinare nan tubalin azurfa da kabarin dama za a so yi ana yi ana yi ana yi sai an yi uku uku sau tara jada zakun wato mil 27 kenan mil 27 za a jera tubalin ɗaya na azurfa ɗaya na dinare nan ɓarin ɗaya na azurfa ɗaya na dinare sai an kai mil mil 27 ta hanyar da za su bullo za a yi musu wannan kaji bayan wannan kuma sannan a yi wani gini wanda ike wato kuma bayan an gama gina waɗannan an kai can kaji a dinga shimfiɗa wani irin kamar tayal ɗin nan da ake yi na na shimfiɗan nan tayal ɗaya na dinare tayal ɗaya kuma na azurfa a dinga shimfiɗa a tsakiyar wannan bulo da aka jera zuwa mil 27 ɗin a jera su duk a malale gaba ɗaya har can ka ji ita da ta ɗoro wa mutum mutum dubu sai ta zo ta ga kuma garin ya zama duk dinari gaba ɗaya Allahu akbar sannan a yi gini kuma mai tudun gaske na dinare da azurfa a kewayen ka ji wannan gashi an jera bulo bulo ɗaya dinare ɗaya azurfa dama da hagun zuwa mil 27 nan tsakiyar ginin an shimfiɗa tayal ɗaya na dinare ɗaya na azurfa zuwa mil 27 sannan daga nesa aka yi gini mai tudu na dinare tubali ɗaya dinare tubali ɗaya azurfa dama da hagun har mil 27 kuma dan wannan dukiya da yawa take yo aljanu ke sa su ta ɗebowa a ruwa ana tara shi dutse dutse gashi nan wa an yi ta biya sani dawabil bahari ya ce a je maza a kogi a dawabil barri wal bahari a kogi da sarari a duba dabbobi masu kyan sura masu kyan gashi a ɗebo su ma auladil jinni tare da 'ya'yan aljanu an yaminil midani wa shimalihi kaji kuma wato wannan ginin bulan da aka yi dinnan zuwa mil 29 ɗaya sai ajiye dabbar gida gaba sai ajiye dabbar daji gaba sai ajiye ɗan aljani daga nan haɗi zuwa mil 27 dama da hagu Allahu akbar kaji tasowar sifa sun tofa sannan waɗancan mutan garin aka gama wannan shirin kan su iso garin to duk duniya ta ce in ya ce awa ɗaya ma sai a gama Allahu akbar Mm. to jama'a za mu yi addu'a a nan saboda dare ya yi in mun ci gaba akwai bayani mai yawan gaske alhamdulillah Allah ya ba mu albarka alqur'ani
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وإذا قرأت القرآن وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مكتوبا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين بسم الله الرحمن الرحيم
ولما جاء سليمان قال تمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بأديتكم تبرهون
jama'a a rika nutsuwa yawan zancen baya da amfani kar mutum ya shagala da kaset a maimakon jin karatu idan wani na da kaset zai je gida ya ji in ya ɗauka ai wani na nan baya da shi sauraro yake to in ana zance zai ji zancen ne ko zai saurari karatun to jama'a muhalli uku ba a magana haramun ne magana wanda wajen da ake karanta alkur'ani ko wajen ilimi haramun ne magana wajen jana'iza haramun ne magana a masallaci in ba abin da ya shafi wannan abin ba ka gani wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun in ana karanta alqur'ani ku saurara ba ji haka burbur a'a sauraro daban ji daban sauraro daban ji daban akwai abin da kana ji amma ba ka fahimtar abin da ake faɗa baka saurare shi ba amma abin da ka saurara shi kake fahimtar abin da ake faɗansa to in kuna sauraro Allah ya ce zai ji kanku in ba kwa sauraron ashe ba ji kan kenan to jama'a a kula a rika saurarawa Allah ya shirye mu to wato yayin da ita Balkisa ta aiko wa da Annabi Sulaimana da kaya irin na mulki ta ce a kawo masa ta gani idan sarki ne shi mai sarautar duniya mai nufin cin duniya to lalle ya karɓe wannan dukiyar ya je jibge a gida idan ku annabin Allah ne ta ce ba zai karɓi komai cikin kyautar nan da ta aiko ba to falan ma ja a sulaimana yayin da mai aiken waɗanda aka aiko suka zo suka samu annabi sulaimana alaihi salatu wassalam da wannan kaya da ta aiko a kawo sulaimana ɗin da aka kawo annabi sulaimana ya gani sai ya ce a duna ni bi malin yanzu ita balkisa ɗin har tana nufin ta ƙare ni da tarin dukiya ne ta ji labarin ni talaka ne ko ni mai ƙwalamar duniya ne fama ata ni allahu ashe balkisa bata san abin da allah ya bani minan nubuwati na annabcin nan da allah ya bani wal mulki da irin sarautar da allah ya bani khairun mimma atakum ashe bata san abin da allah ya bani ya fi abin da ya baku duk gaba ɗaya da balkisa da mutan garin ba har ma duniya gaba ɗayanta ya ce annabcin nan da Allah ya bani ya fi duk duniya gaba ɗayanta bare wannan kaya don ta ɗorowa mutum ɗari biyar maza mutum ɗari biyar mata da curin dinare da lu'ulu da yakutu ya ce ban dube shi ba ka gani bal amma ko da yake ban kula da wannan kyauta da ta bani ba bata ruɗe ni da ita ba ba ni kwaɗayinta amma dai an tumbi hadiyatukum tabrahuna ko da kuka zo din nan naga kuna farin ciki da abin da kuka ɗauko na kyautar nan kuna alfahari da shi domin kuna ganin sa zaharifu duniya kawar duniya ne kuka ɗauko za ku kawo ni ku ba duniya na dufa ba annabin Allah mai wa'azi ga ko mulkin Allah ya bashi yaushe ne kawar duniya za ta raba shi da Allah to amma ko da yake da kun zo bari in muku jawabi sai ya ce ne
يرجي إليهم فلنأتينهم بجنود لنقبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون
annabi Suleiman ya ce irji ilaihim kai ɗan aiken nan da ka zo da wannan jama'a ka koma wa wajen su balkisa ka koma ka gani falana ciyannahum bi junudin nima da sannu za mu zo musu da taro laƙi bala lahum wanda ba su da iko akan taron da zan zo da shi mun fi ƙarfinsu wala nukhrijannahum minha da sannu haƙiƙa sai mun zo mun fitar da su daga garin nan nasu daga cikin birnin saba'i ma gaba ɗaya da ita da dukiyar mu za mu kore su mu ɗebe dukiyar in muna so ita ma ta zama a ƙarƙashin mu take ji annabi sulaimana wannan abu da aka zo da shi ban kula ba sanda za mu rinjaye su kuwa azillatan yayin suna masu bi makaskanta wahum sagiruna suna masu kaskas suna ƙanana ƙananan mutane ba sarauta za a mallake su da annabi sulaimana ya je ya ce to yayin nan da saukarsa da balkisa da fadawanta da sarakunan duk sun koma talaka kuma Allahu akbar to me kace قال يا أيها الملأ ويكم يأتيني بأرشها قبل أن يأتوني مسلمين to yayin nan fa wannan dan aike da annabi sulaimana ya ce ka koma ka ce ni ma ina zuwa da jama'ata wanda in na zo ku mun fi karfin balkisa mun fi karfin duk jama'ar garin wannan dan aike da ya koma ya gaya balkisa ya ce ranki daɗe ta ce yauwa ya ce ai sarkin nan da ake faɗa sulaimana wanda alhuda-huda ya zo ya ba mu labarinsa wannan dukiya da na kai marata ya ce wai za ki kare shi da wata dukiya ne ya ce in gaya miki wai abin da Allah ya bashi na annabci da sarauta ai ya fi duk abin da Allah ya baki gaba ɗaya amma tun da yake haka ne mu muna ganin abin da muka kai din nan wani abu ne ya ce to da sannu zai zo mana da jama'a wacce ba mu da iko akan jama'ar sannan kuma zai mai da mu makaskanta mu zama masu binsa kuma haka yace yanzu in gaya miki ranki daɗe amma sharaɗin abin da zai sa in ya zo ya kaskasta ki ya kaskasta duk mabiyanki in lam ya tuni musulmi ne yace in ba ku zo mun kuna masu miƙa wuya ga Allah ba falamma raja'a ilaiha rasul bil hadiyati yayin da wannan dan aike ya je ya samu balkisa da duk abin da ta aika na kyautar nan akai Sulaiman bai karba ba ja'ala sariraha dakila sab'atu abwabi ka gani sai ta sa gadanta a karkashin kofofi guda bakwai wato ka ji shirin da ta yi za ta tafi kenan aka je aka samu gida aka kai gadan aka ajiye gidan wato aka kulle kofa ɗaya aka kuma yo gaba aka kulle kaji daga inda ta ajiye gadan kan a zo kofar gida kofa bakwai aka kulle a gidan da ta ɗora gadan ta ɓoye kenan ka gani dakilu ƙasar ha sannan kuma can a ƙarƙashin katanga aka ajiye gadan wa ƙasar ha ta dakilu sab'ati kusurin ita ma katangar a ƙasa da ita kuma akwai katanga bakwai kaji inda ta ɓoye gadan ga katanga bakwai ga kuma ƙofa bakwai duk ko ina an kulle an kulle ta saka gadan nata wannan mai kamu tamanin ɗin allahu akbar wa agala katil abuwaba sannan ta kukkulle ƙofofin nan gaba ɗaya waje alar alaiha harisan ta ce ina mai tsaro aka kawo mai tsaro mai gadi ta ce a tsare ƙofar kowace ƙofa aka ajiye mai gadi mai gadi mai gadi ta ce kowa zai shiga nan ka kashe shi wata jihar ila masiri ila sulaimana ta kinkinsa jama'a ta kuma ta ce to bari in je in gano mai sarautar da ya ce abin da na aika din nan bai isa komai ba ya ce kuma abin da yake da shi nina ba komai ba ne ya ce kuma in ya zo zai mai da mu makaskasta in ban bi shi ba bari kamun in zo ni in je in ga irinsa ranta ya ɓaci ita ma ka gani litan zura ma ya murha bihi ta ce bari ta je ta gano abin da zai ce mata farta halat sai ta tafi fi isnai ashar alfu Allahu akbar kibalin kailin fi isnai ashar alfa kailin wato makwayo kamar a ce hakimi hakimi ta ce ku zo ku raka ni wannan tafiya ba ta faɗa ba ce wannan tafiya ba tashin hankali ɗan balaguro ne zan yi in je in dawo ba na bukatar sojoji ba na bukatar sarakuna su bi ni amma ta samu 'yan sarakuna kaɗan guda dubu goma sha biyu 'yan rakiya ne waɗannan lahu akbar shi ko kowane wannan makwayo dinnan misalin kamar hakimi kowane ɗaya shi kuma da ta aika ta ce izo zai raka ta unguwa ma kulli qailin ulufun kasiratun wato kowane makwayo in zai to shi ma sai ya ɗebo dubban mutane masu yawan gaske shi ma ya ce ku zo ku raka ni zan raka sarki na ɗan tafiya kaɗan ila an karubat ala farasaki wato ta kusa ya rage mil uku ta je garin annabi suleimani da jama'an nan da ta tuhu gaba ɗaya saura mil uku ta kai garin binnin sham ɗin kila kuma an ce yayin annabi suleimani da ya ce ɗin nan ta zo yana baitul maqdis ba a sham ɗin yake ba ka gani to sha'ira biha sai kuma ya gane lallai akwai baki suna zuwa garin shi annabi Sulaimana saura mil uku ta zo garin sannan Allah ya sanar da shi cewa baki na nan sun to za su zo garin nan Allahu akbar to yayin nan sai ce ya ayyuhal mala'u ya ku manya-manyan gurin taron nan nawa tsakanin cikin mutane ko cikin arjanu ayyukum wani ɗaya ne a cikinku ya tini bi arshiha wanda zai zo min da gadon balkisa wanda ta ɓoye a cikin katanga ƙarƙashin katanga bakwai kowace katanga da ƙofa in an saka sai a kulle ga katanga sama ita ma a kulle har guda bakwai sannan a cikin gidan akwai ƙofa bakwai ice aje a ɗauko gadon amma kan ta iso daga mil ukun nan zai nuna mata ita ba ta da mulki ya, ya ninka ta ɗin kamar yadda ya faɗa Allahu akbar ta Allahu akbar amma ina so a zo min da gadon nan ya zo nan kabla an ya tuni musulmina tun gaban ita balkisan ba ta zo min tana mai bi gare ni ga Allah ba ta zo nan ta tadda gadon a gurin ta san lalle mulkin da take da shi bai kusanci nawa ba ma to me me suka ce
قال إبريد من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين ka gani akwai wani aljani wanda ake ce mar ifritu yana nan a cikin taron aljanin huwal qawiyyu shadidu shi ko ifritun nan an ce mai tsananin ƙarfin gaske ne Allahu akbar wa kana Sulaiman idza ka fi baitul maqdis ka gani ba a ce yayin ya je baitul maqdis ne ma ya fita yawon shan iska ba a shan din yake ba wa arshuha fi saba'in gadan nata ku ta baro shi a saba'i yayin wa baina hawa bainal maqdisi masiratu shahraini ka gani wato an ce kuwa tsakanin inda take in, saba'i din zuwa nan inda annabi Sulaiman yake din kuma yace a dauko gadan tafiya kwana 60 ne kaji ta yi wa tafiyar kwana 60 din saura mil uku ta shigo ya ce amma kan ta shigo garin a je a ɗauko gadon ajiye masa a gabansa ta zo ta tarar Allahu akbar to me kace uhum. ifritu ya ce ana ci ka bihi ni ne zan zo ma da shi ya nabi Allahi kabla an ta kuma min makamika amma zan zo ma da gadon ajiye ma anan tun baka tashi daga zaman majalisar gurin nan ba allazi tajlisu fihi lil qada'i irin zaman da kake na hukunci kan ka tahi na kama shi wa huwa min gadati ila nisfin nahari yace zai kawo shi daga misalin karfe 8 zuwa 12 rana tafiyar ta, ta wata biyun wa inni alayla qawiyin aminun ni ku akan kawo gadan nan akan ɗauko shi in kawo maka aminun amintacce ne bana ku kwantan haka kuma zan zo ma da shi a tsarin da yake da shi minar jawahiri yanda aka daje gadan aka lilliƙa masa liƙi-liƙi irin na dinari da azurfa da lu'ulu da yakutu ya ce zan zo ma da shi ƙwaya ɗaya bai tsinki ya faɗi ba ƙala suleiman da ya ji an ce cikin misalin awa hudu za a ka gadan annabi suleiman ya ce uridu a sarau min zalika aini ina nufin wanda zai kawo mai sauri fiye da yadda ka faɗa ɗin nan awa hudu ya yawa kan awa hudu sun ciwo mil ukun sun shigo garin Allahu akbar to me kace قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قال أن يرتد إليك دروه فلما رأيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي يبلوني أشكر أم أكفر ومن شعر فإنما يشكر لنفسه ومن كان فإن ربي كان كريم
yayin nan da annabi Suleiman ya ce yana son mai sauri fiye da na ifritu akwai allazi indahu ilmun minar kitabi wani mutum da ake ce masa asifu bin barhaya yana nan a zaune a cikin taron mutane shi kuma ba aljani ba ne wancan aljanin ya ce zai kawo cikin awa hudu annabi Suleiman ya ga jinkiri ya ce wanda ya faka sauri nake so to wannan kuma cikin jama'ar mutane sai shi kuma ya ce masa ya ce zan kawo maka shi wato asifu ɗan barhaya kenan kana siddiƙan shi ko mutum ne mai yawan gaskiya asifu ɗan barhaya baya ƙarya amma mutum ne amma shi asifu ɗan barhaya ɗin nan ya alamu ismallahi azam Allah ya sanar da shi sunan Allah mai girma wanda duk abin da ka roƙa take a gurin Allah zai baka ya san ismullahi azami ka gani allazi iza du'iya bihi ajab sunan Allah wanda ya fi kowanne girma dukkan sunayen Allah guda dubu hudu wanda ya sanar da bayansa kowanne mai girma ne to amma akwai guda ɗaya wanda duk ya fi sauran girma wanda da an roƙi Allah da shi take ubangiji yake ba da abin to wannan bawan Allah ya sani kaga fifikon mutum da aljan kenan dama Allah ya faɗa ya ce dukkan halittar da Allah ya babu mai daraja kamar mutum hatta mala'ika bai kai darajar mutum ba irin darajarsu daban irin darajar mu daban a wajen kusaci da Allah mala'iku sun fi mutane amma kaga bai shirya musu wani daɗi ba sai mutane shiryawa kaga mala'ika ba wanda aka ce in kayi kaza kayi kaza za a saka aljanna ba mala'ikan da aka ba wannan a ce ga gidan aljanna naka gidan aljannar mu aka tanadar shi wala kada karramna bani adama ko haka Allah ya ce kuma Allah ya ce wa faddalanahum alal alamina in an ce alami da dukkan abin da Allah ya halitta banda Allah kowa ya shiga ciki in dai an ce alamu to Allah ne banda shi a ciki amma duk abin duniya wanda za ka iya tunawa da wanda ba za ka tuna ba to yana cikin alamu shi ma to ashe kaga Allah ya ce ya fifita mutane akan dukkan abin da ya halitta to kaga aljani ya ce zai ka awa hudu gashi bawan Allah cikin mutane wanda shi kuwa ya ce zan zo maka da shi kabla an yartar da ilaika ɗarfuka iza nazarta bihi ila shay'in idan ka dubi abu annabi Sulaiman da idanka fa qala lahu unzur ila samai da yace zaka iya kawowa kamun kibta ido haka gidan sama ta hadu da ta da ta ƙasa zaka kawo gadan yace insha Allah kaji dubi kibta ido ka ga saurin sa amma tafiyar kaji ta wata biyun yace kan wannan gida ta haɗe da wannan ta kibta idan ga zai kawo gadan saboda sanin ismullahi al-azami Allahu akbar mutum da daraja yake amma mutum ya watsar da darajarsa sai ka ga ya ɗebi darajar ya tafi da ita shan giya ya ɗebi darajar ya tafi da ita zina ya ɗebi darajar ya tafi kallon kiɗa ya tafi gidan suliman ya tafi inda duk ake saban Allah ya manta wannan daraja ka gani da ya faɗa haka sai ya ce wa annabi Sulaimana ya ce da shi unzur ila sama'i ya ce ya Sulaiman ya ce na'am ya ce kallaci sama ka gani da annabi Suleimanu ya daga kansa sama ka gani fa nazara ila sun maradda bi darfi ya haka kamun ya haka Allahu akbar fa wajadahu mawdu'an bayna yadayhi ya yi haka kan yi haka sai ga gadan ajiya gabansa ka ji kudura Allah kibta idan kenan kamun ya kibta idan ya je tafiya ta mil ta mil wato kwana kwana an kwana 60 din can a cikin katanga bakon ba ta tsare masa ba kullewa kofan bakon ba ta tsare ba ya ɗauko da liƙe-liƙen da shimfiɗar ya zo ya ajiye ba abin da ya girgiza kai saboda ikon Allah Allah abin tsoro Allah ya ba mu ikon tsoronsa kabar aka ce yayin da ya ɗaga kan kan ya sunkuyi da kan da a asibu bil ismir azami sai asimu din nan shi asimu bin barka ya din nan mai ismul lahil azamu sai ikira sunan wannan ismul lahil azamu an ya ti Allah bi yace ubangiji albarka sunanka wane ka zo da gadan nan yana rufe baki ga gadan aji shi ma ba zuwa yayi dauko ba Allah shi ya san yadda ya aka kawo gadan Allahu akbar Allah ya sa mu sami yardar Allah idan Allah ya yarda da mutum ya huta da komai fasala bi an jara ta tal'arali kaji ko gadan kuma hikimar Allah wato kaji ta karkashin ƙasa gadan aka, aka, aka jawo shi ba ma ta sama ɗin a ya buɗe ƙofan ba inda ta kai ta sa a ƙarƙashin katanga bakwai a ƙasa ɗin to ta nan Allah ya ce a ja gadan ta ƙasa ka gani hata hata na ba ta ta kursi Suleiman da aka jawo shi ta ƙasan sai aka ɗago shi sai gashi ya biyo ta ƙarƙashin gadon Suleiman aka ajiye mar a gabansa ka duba wannan kudura ta Allah ga liƙe-liƙe fa masu rawa masu ɗaukan ido warwarwar a jikin gadon irin kwarankwace malam na dinare da ya kutu ga su nan kamar zare amma ta ƙasa aka jawo ya fito ba wanda ya tsinke ba wanda ya ci Allah bin tsoro Allahu akbar to yanzu jama'a sai aka ce da ku kar ku karanta littafi da yake mu kuma ga falallu ne shikenan sai aka ce eh ba za mu karanta ba wani ma sai je ya kona yanzu dan Allah dan annabi wannan labarin da Allah ya rubuta mana in ba a cikin an karanta littafin ba in gundarin bakake alkur'ani ne a san haka aka yi gashi an ce lalle gadan ya zo gashi kuma duk yanda aka faɗa to amma Allah bai ce ga yanda aka yi gadan ya zo ba a cikin asalin nassin alkur'ani ashe Allah ya sanar da bayansa yadda ya zo da gadan gashi mun ji ai mutum in dai yana da hankali komai kake yi to dama in an zo an ce kar ka yi to auna abin ka ga mai faɗar ka ga asalin wanda ya ce kai wannan abin ka ga da wancan da wannan wane ne fi wani to
فلما رأى مستقرا عنده قال من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن فإن ربي غني كريم halamma ehu yayin da annabi Suleimani ya duba ya ga gadan nan mustaƙirran sakinan gashi nan a ajiye inda hu a gurinsa nitsatsen gado babu wani rawar da yake babu wata girgiza ba abin da ya tsinki annabi Suleimani da yake annabin Allah ne manzon Allah ne mai imani ne mai mulki ne irin wanda mulkin zai ja shi har cikin aljanna wanda har abada yana tare da Allah baya cewa zai taimaki kansa annabi sulaimana baya cewa zai taimaki kansa baya ce da wani kuma taimaki kanka ba irin mutanen nasara ba ba irin nasaran ba nasara ya cusa waɗansu mutane ra'ayi ta wata hanya wacce su ku ba su gane hanyar ba ya ce ku yi ƙoƙari ku taimaki kanku da kanku ba ma ku nemi taimako wajen allah ba to kaga annabi sulaimana da dai buɗe doyi gaggadan sai ya ce haza min fadli rabbi ya ce zuwan gadon nan gurin nan wannan baiwar Allah ce da yi mu ni ba dan iko na gadon nan ya zo nan ba asifu ba dan isa su je ɗauko gadon ba shi ma kaji masu imani yanzu idan yanzu ne haka ta faru a cikinmu ya za ka ga kumbura kai gurin mutum sai ya rika bi gari gari yana cewa ba kamar sama ai ta cewa ai ba kamar wani kun ji abin da ya yi to ga da buɗe bakin Suleiman sai ya ce min fadali rabbi wannan baiwar ubangiji na ce ya yi mun ya ɗauko gadon ya kawo mun ba don isa ta ba ba don isa asifu ɗan barhaya ba ka gani liya tabira ni Allah ya ya kawo mun gadon nan ne cikin ƙibta ido don Allah ya jarraba ni ya ga irin imani na a ashkuru Allah ya yi mun haka ne ya gani zan gode masa am a kafuru ko kuna butulce wa ni'imar Allah in ce kokari na ne da mulki na suka kawo gadon nan idan na ce mulki na ne na yi butulci in na ce kokari na ne na yi butulci in na ce asifu ne na yi butulci Allah ne kawai to da haka jama'a mu azantu da wannan abu na annabi Sulaiman da yayi duk abin da kaga kayi shi ka ce Allah ne yayi wannan abin ba kai bane kar ka taba ba kanka tasiri idan abu ne baka tsoro kake zaton ba za ka tsira ba kaga ka tsira ka ce Allah ne ya tsere da ni in abu kake so kaga kaman ba ka samu ba ka samu ka ce Allah ne ya bani in cuta ce ta dame ka ka sha wani magani ka warke ka ce Allah ne ya warkar da ni duk abin da kake da shi dai ka dangana shi ga Allah ka gani mu'azantu da wa'azin alkur'ani annabi Sulaiman ya ƙara ci gaba da cewa wa man shakara wanda ya gode wa ni'imar da Allah ya bashi ya dangana ta ga Allah fa inna ma yashkuru nafsihi yayi godiyar ne dan kansa ai li ajaliha dan kansa li anna sawaba shukrihi lahu domin ladan godiyar nan da yawa Allah gare shi za ta koma ba ga wani ba saboda haka jama'a mu rika gode wa Allah duk abin da Allah ya ba mu gode masa da rai da lafiya da ƴaƴa da mata da abinci da gurin kwana duk abin da muka gani mun samu mu san Allah ne ba mu idan kuma ba mu da shi mu roki Allah mu san Allah shine mai bayarwa wa man kafara annabi Sulaiman ya ce wanda ya butulce wa ni'imar Allah ya kafirce ya ce wani ne ya bashi ba Allah ba fa inna rabbi ganiyun karimun to Allah ai mawadaci ne ga barin godiyar taka in ma baka gode wa Allah ba akwai bayan Allah masu gode masa karimun Allah kuma mai girma ne bil ifdali alaman man ya kafur biha mai ba da baya baya ne akan wanda ma ya kafirce wa ni'imar ko da mutum ya kafirce ni'imar gobe Allah sai ya bashi Allah baya rike mutum da abu sai in mutum ya mutu bai tuba da abun ba sannan Allah ya kama shi da abun kun ji jama'a yadda za a yi wannan abu yana shafar mu a wajen matanmu da wajen 'ya'yanmu da wajen abin hawanmu da wajen irin cinikinmu dukkansu gaba ɗaya wannan aya tana aiki idan mutum alal misali allah ya baka mata ta kirki to ka tabbata allah ne maka baiwa ka gode masa ka ce allah na gode ma da ka arzuta ni da matan nan saliha wacce ba ta raina abin da na bata ba ta cin amana ta wajen dukiyata ba ta cin amana ta wajen kwanciya ba ta cin amana ta wajen yawo ba ta cin amana ta wajen sace min dan hatsina tana tana sadaukarwa bana nan ka san akwai barauniyar mace wacce idan mijinta ba nan almajiri ya bara sai ta ɗiba ta bashi to barauniya ce lada ko na mai gida ne in ta je lahira a mata hukuncin barauniya kuma sai dai in mijin ya mata izini ya ce kin ga hatsin gidan nan duk lokacin da almajiri ya bara ne miki izini ki rika ɗauka kina bashi to in Allah ya baka mata mai kirki ka gode wa Allah in Allah ya baka ɗa na kirki wanda yake son Allah yake ibada dare da rana yake kyautata maka da gyatumarsa da jama'a duk yanayi musu ladabi to ka gode Allah da ya baka wannan ɗan idan Allah ya hau da kai doki ka je inda za ka ka dawo ka sauka lafiya ka gode Allah in ka hau keke ko babur ko mota ko jirgin ruwa ko jirgin sama ko jirgin ƙasa ko ka hau in ka sauka ka ce Allah na gode maka kar ka ce ka hau mota motar za ta faɗi direban ya ta ƙoƙari motar ba ta faɗi ba da kyar kuna la ilaha illallah subhanallahi da aka tsere sai ka ce amma direban nan ba dan ya iya mota ba yau da mun kwanciki to ka gani an butulce din kenan a lokacin shi ma direban bai san inda kansa yake ba to saboda haka Allah ya ce in ba ku gode ba kuka ce direban ne ya kokari to na wadata da godiyar ta ku je idan a ruwa ne ma kuka shiga komi ku dinga zikiri ku dinga ambatan Allah da roƙon Allah ya fidda ku lafiya in kun sauka ku gode wa Allah kar ku ce me gwani shi ya fidda ku wani mu yanzu kenan an hau jirgi dama nasara ya riga ya nuna mutane shi ganta ba jirgin sama dama an aka lebur sai a ce ku sha ta kaji sai a ce to jama'a an da mai shan ruwa ya shan taba su abin zai dai yi su ba ruwansu ba sai kula da su ba yanzu kai musulmi kirki ka riga ka hau kan doron iska kana sama ka kunna ta sha dan arne ya ce ka sha taba kuma sai ka bi tasa arne ne fa yace maka sha taba a cikin jirgin sama kuma yanzu dan Allah kai ba za ka tuna hadarin da kake cikinsa ba ka san shi ba ya da ikon tserar da kai da wannan jirgin ko da ya maka alkawarin sha taba din shi ma abin ya fi karfinsa in ya ce sha taba rabu da shi ɗauko tarbi kai salatin annabi ko kai subhanallahi in Allah ya sa jirgi ya sauka lafiya ka ce alhamdulillah kuma ya saka maka to ka gani mu yanzu idan aka hau mota da hawa mota wani sai zaro taba ya kunna wani sai zaro giya ma ya sha a ciki yanzu ma wata shegantakar da ta zo sabuwa ko a ƙasar nasaran aka tafi aka gano dama duk motar da za ta tare dama sai a yi mata wayaran da kun tare dama sai a sa muku kiɗa shikenan ka ɗauko carbi kana so ka yi zikiri kiɗa ya cika maka kunni wannan kafirci da yawa yake zubawan Allah mota wanda baka san yadda za ka ƙare ba kowannan tafiyar ta ranar ita ce ƙarshen ranar ka ta duniya amma ka saurari kiɗa na arna na saɓan Allah ka ce wai wanda ya sa kiɗan nan wallahi ran ta kiyama ya shiga uku domin su masu jin kiɗan fin ƙarfinsu aka yi dan wani in ta shine sai ya roƙi mai mota ya ce dan Allah dan annaba a bar kiɗan in ya faɗa sai ya ce ai ba dan kai muka muka muka zo ta ba jama'a duk kafi su ne sannan shi kuma wannan in an tahi musu ya ce shi ya fi kowa musulunci za a gaya masa Allah ne asalin kiɗan haramun ne ga shagalar da mutane abun da ya kamata kuma a yi tafakkuri wannan gurin shine gun tafakkuri dama inda haɗari nan ake tuna Allah sosai da sosai a nutsu to sai aka ce a shagalar da ku da kiɗa Allah kiyaye mu to ko kun yi haka din da Allah ya ce ya wadata da godiyar da ba ku tsaya kullum idan suka zahar suka zo baitul baitul ma'amuri masallacin nan wanda yake sama ta hudu sai su zo su yi dawafi su yi dawafi a masallacin sai su wuce gabas har tashi su mala'ikun a wani ruwaya an ce mala'ikun su dubu ɗari ne za su zo da azhar su yi dawafi in sun yi gabas har a tashi alkiyama ba za su sake wuyan mu ba da la'asar wasu zo su yi dawafi mu ba ma ibadan nan don ka sa mu aljanna mu ba ma ibadan nan kuma Allah don karka kona mu ji mala'iku gaba ɗayansu ubangiji ya ce to saboda me kuke ibadar suka ce ubangiji mu bayi ne yadda ka so duka yi da mu kawai da haka suke bauta wa Allah la suna la kenan ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna Allahu akbar saboda haka sai ubangiji ya zama da su haske a jikinsu babu nama a jikin mala'ika ba nama ba fata ba kashi ba jijiya ba jini ba bargo ba farce ba su ma mala'ika haske ne yanzu zaman da muke a nan mala'ika in ya ga dama sai ya zo ya shiga jikinka ya bulla ta ba ya sake dawowa ya bulle ko motsinsa ma ba za ka ji ba domin haske ne to ka gani jama'a mu rika goda Allah Allah ya ce in mun gode dan kanmu in mun butulce dan kanmu Allah mun gode ma to me ka ce قال نكه لولا ألا ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون annabi sulaimana yayin da aka ajiye masa wannan gado na balkisa a gabansa ya gan shi ka da shi annabi sulaimanin ya ce nakiru laha arshaha ai gayyiruhu ilaha li tankirihi izar adhu haka ne tankiruhu izar adhu ku jirkita gadan a sake masa kama yanda in ta zo ta gan shi